أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi yau muna sha biyar ga watan uku hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da ɗai ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta wato 2020 a satin da ya gabata ba mu samu damar yin karatu ba saboda wani uzuri da ya gita kuma da mun sani ma da tana yi wa ana iya yin karatun amma haka Allah ya so don haka muna fatan Allah ya sa hakan shine mafi zama alkhairi gare mu gaba daya duniyar mu da lahirar mu mun tsaya kenan a wancan satin kafin wancan satin da ya gabata a aya ta 61 zuwa aya ta 62 a cikin suratul a'raf a shafi na 158 a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma annabin Allah annabi Nuhu ya ce, Uballighukum risalati rabbi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون النبي نوح عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يتم متاننسا أبلغكم رسالات ربي إنا إسر مكو دساقون أبنجينا أنغانيكو wato akwai ayoyin da suka gabata na fara tattaunawa da mutanensa ba su karɓi da'awarsa ba suna inkarin cewa shi manzo ne daga wajen Allah to dan tabbatar da haka ce uballighukum risalati rabbi ko a qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala yana karantawa ublighukum risalati rabbi to ublighukum da ablag daga fi'ili ne ablaga wa yublighu iblagan shi ko uballighukum daga ballaga yuballighu tablighan uballigukum ina isar muku da sakon Allah waɗansu malamai suka tafi cewa wagga jumla ta uballigukum jumla ce wato musta'nafa ma'ana ana son a yi bayanin ya ce shi manzan Allah ne to za a fassara wannan kalma da ya ce walakin ni rasulun min rabbil alamin sai da to kamar bayani ne ake yi na fassara kasancewa shi manzo waɗansu malamai suka tafi cewa a'a ita kalma ta uballigukum wato sifa ce ta nakira domin rasulun na kira ne an ce na kira kalima wadda ba ta da alif wallam na kira ce ko to wato uballighukum risalati rabbi sai zaman to sifa ce taka an gane ko in an ce kuma sifa to kenan matsayin bayani ne shi ma matsayin bayani ne don ka ƙara gane abu in an ce maka wani dogo fari ai duka ƙarin bayani ne to uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na sai suka ce to nan in an kalli kasancewar ta sifa ya kamata a ce yuballighukum ko uballighukum amma saboda can akwai bayani da ya gabata kan maganar da yake yi to shi yasa an ka ce uballighukum amma yana iya cewa yuballighukum risalati rabbih shi manzon nan yana isar muku da sakon ubangijinsa ya ce risalat muka ce annabi annabi adam mun yi bayani annabi nuh alaihi salam sako guda ne ake ba manzo to shi ko ya ce risalat waɗansu malamai suka ce a saboda a gabanin shi akwai annabi adam annabi adam yana da nashi sako mun tafi cewa zance mafi inganci shi ba annabi ne tunda yana isar da sako shine mutum na farko wanda ya rayu a bururin kasa kuma Allah bai bar mutane kara zube ba kenan dole annabi adam yana da shari'a ya zama to rasulun kenan to sai zaman to da tashi da ta annabi nuhu alaihi salam in an hada sun zan biyu to musanna kuma shi ke tashi da jam'i a wajen malaman usulul fiqh musamman malikiya kenan sai zamanto da tashi da'awa ta tauhidi da tashi da da'awa ta annabi adamu sun zamanto mi sun zamanto biyu sai ce musu risalat ko kuma saboda tauhidi shine aqidan manzanni gaba daya da waɗanda suka gabace su da waɗanda suka za su zo duka bayan shi wato akan ta'addudin cewa wato sakon da Allah zai turo dukan shi zai tabbata akan tauhidi waɗansu kuma sun tafi cewa a'a mala'iki zai zo ya sabka da dalili yau ya sabka da dalili gobe ko ya sabka da sako yau gobe gobe to an kalli sakon da yake sabka in sun ce kaza ka ce da su kaza in sun ce kaza ka ce da su kaza sai zaman to risala ce rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na Allah subhanahu wata'ala kenan wa ansahu ina yin nasiha an gane ko nasiha shine ka nuna ma mutum abin da yake amfanin shi domin ya yi ƙoƙari ya zartar da shi kuma ka nuna masa abin da yake cutar da shi don ya nisance shi shi ne asalin nasiha ko kuma ya zamanto amfanin shi ne shi kadai cikin wannan nasiha ko ya zamanto amfanin ka ne da kai da shi ko ko ya zamanto amfanin ka ne kai kadai to in dai nasiha da zaka yi mutum amfanin ka ne kai kadai to zaka iske akwai yaudara a cikin ta shi yasa malami idan zai yi wa'azi zai yi wa'azi ne abin da zai amfani kansa kuma ya amfani al'umma ko yayi wa'azi akan abin da zai amfani al'umma ita kadai amma ya yi abin da shi kawai yake gyara shi ta wannan yaudara ce shi yasa zaka ga wani da kaga ya ɗauko maudu'i da kaga ya ɗauko aya da kaga ya ɗauko hadisi to abin da ka gyara shi ne wanda bai gyara shi bai ma ɗauko shi to wannan ba nasiha bace akwai wani nau'i na munafinci tattare da irin wannan wa'azi wa'azi ana yi ne don Allah ba ruwan kama da wane ko wane ko wane wanda ya kaza ga hukuncinsa wanda ya kaza ga hukuncinsa aiki na kaza Allah ya yarda da shi aiki kaza Allah bai yarda da shi ba wanda ya ce da wane ake wannan ta kare gare shi shi na ya san wannan wane ina fata ana fahimta ta wa ansahu lakum ina muku nasiha fi'li mudari'i in ji malamai yana nuna cewa yau da gobe ba wai abu na wanda za a tsaya ba rana ɗaya a ce an gaji a da za a gaji da nasiha kuma ya za a yi mutane su shiryu shi yasa yanzu ma ana wa'azin gidan rediyo ana yi gidan tv ana yi a masallatai ana yi a ko ina ana yi amma kuma halin mutane ya yake ina ga an daina yin wa'azin shi yasa zan ce a ce an daina wa'azi bai kota su ba kullun in shekara dubu ɗari za a yi za a yi wa'azi kan tauhidi kuma za a yi wa'azi akan abin da ba tauhidi mutane su gyara amma a ce a mutane sun gane addini yaushe mutane suka gane addini yanzu wannan tabargaza da ake yi mutane sun gane addini in sun gane wani fage to wani fagen sun gane shi in wata banna an barta to ba a haifar da sababbi ba wa ansahu lakum ina muku nasiha kaga bai ce wa ansahukum ba ana iya cewa wa ansahukum kai tsaye amma lakum don ku nake yin wannan wa'azi don ku ne kuke cikin hatsari wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ina wado ina da masaniya ina da sanin abinda ba ku da sani daga wajen Allah kaga wannan yake nuna cewa ku kuna akan jahilci ni ina akan ilmi kenan wannan wa'azin da nake yi kada ku sa tsammani akwai ranar da zambari dan na san abinda ba ku sani ba da kun san abin da ni sani ko ba haka ba da buku bijire ma abin da nake kiran ku zuwa gare shi ba na san da cewa akwai azabar Allah na san da cewa duk wanda ya fito na fito da Allah shine ƙasa to dan haka wato wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu ina da sani daga wajen Allah wanda baku da sani Allah yana turo min sako kenan ku ya kamata ku kama jikinku ku yi abin da ya dace ku aikata kafin lokaci ya kure muku sai Allah ya ce mi awa ajibtum awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون yace awa ajibtum shin kuna mamaki fi'ili na ajaba wato wato suna kace wato daga min babi ta'iba ana cewa ajiba wato ta'iba yat'abu kenan ajiba ya'jabu haka ne asalin wato abinda malaman luga suka faɗa akan asalin fi'ilin domin sanin wannan waznikin cikin ilmu sarf yana taimaka ma mutum wajen sanin karatu da kyau dan haka kada mutum ya ce a karatu lugha bai da wani amfani a lugha dole sai an santa da kyau za a sanin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam azan shari'a awa ajibtum shin kuna mamaki ne an gane ko mi kuke mamaki an ja'akum zikrun min rabbikum wato wa'azi ko tunatarwa ta zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum daga wani mutum daga cikinku malaman tafsiri da malaman lugha suna cewa alhamza a ta tambaya hamzatu listifham ake kiranta to sai wannan ita wannan alhamza don ba duk alhamza bace a hamzatu listifham idan harafin atafi ya zo kamar wawun kamar fa'un suna zuwa gabanta wani lokaci huruful af to kaga nan awa ajibtum afatatma'una an yu'minu lakum to sai suka yi magana guda biyu jamhur sun tafi cewa ita wannan alhamza da ake cewa da aka kawo aslinta ita ce gaban wawu aslin shi ya aslin maganar ya tattauna da su wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu sai ce wa ajibtum amma kuma da yake istifham tambaya tambaya tana da abin da ake kira as-sadara daga as-sadru ne shine gaba ake sa ta ita ba ta shiga baya kidan dole wawun ta koma bayan ta sai zaman to asalin maganar akwai at-taqdim wa at-ta'khir asalin maganar wa ajibtum kuma kuna mamaki waɗansu daga cikin malaman tafsiri musamman Imam Zamakhshari a cikin tafsirin sa na al-Kashaf yake cewa a'a asalin maganar akwai mahdufin alhamzatu tata'allaqu bi mahduf wa yuqaddaru hasba hasba munasabati al-maqam ma'ana ana kaddara shi yadda abin yadda ce hasba al-maqam kenan kenan asalin maganar akazzabtum shin kun karyata wa ajibtum sannan kuka yi mamaki ko kuma wato shin kun makamta ne ko kun ɗimauce ne ko dai kalima dai shi ya ɗauki cewa akwai wani abu kafin wawun awa ajibtum shin kuna mamaki an ja'akum zikrun min rabbikum wato tunatarwa ta zo muku daga wajen ubangijinku asalin wannan an gabaninta akwai min asalin sa awa ajibtum min an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum to kaga wato shi an din nan da ja'a asalin shi maf'ulun bi wato abin nan jaru masdar ne munsabik ana cewa awa ajibtum min an ja'akum ai min maji'ikum sai aka kawo an ja'akum to dalilin da yasa aka kawo an da fi'ili madi saboda a nuna abin ya riga ya zo har ya wuce an ja'akum amma da abin yana ci gaba da zuwa sai a ce an yaji'akum tare da shi masdar ne kuma ya bada ma'anar cewa abin yana ga zuwa in kuma umurni ne ake yi sai a ce an wato abin nan anizhab masalan qultu laka anizhab nace da kai ka tafi tare da cewa masdar ne ka tafi din wato ana iya maida shi masdar kuma nan yana iya daukar ma'ana ana nufin umurni ne aka basuwa kenan ma'anar fi'ilin har yanzu dai tana tare da shi wallahu ta'ala alam awa ajibtum an ja'akum shin kuna mamakin an ja'akum yazo muku fi'ili na ja'a da fi'ilin sa madi da fi'ilin sa mudari duka maftuhun ne an gane ko fataha yaftahu ja'a asluhu jaya'a yajiya'u domin ya ji'u ake cewa wannan alif asalinta ya unni ya ka sani dole sai ka yi bincike amma waɗansu daga cikin larabawa malamai suka ce suna cewa ja'a ya ju'u da alhamza ba da ainun ba domin an ce ya ju'u yunwa ne ja'a ya ju'u sai suka ce to wannan luga ce waɗansu larabawa ko da ya'un ne suna mayar da shi wawun amma ba don saboda akwai asalin fi'ilin da adda haka ba domin duk wanda ka gani da wawun asalin sa zamma ce qala yaqulu kenan yaqulu jala yajulu yajulu amma jaa yaju'u a'a wasu laraba ne suke yi amma asalin sa jaya'a yajiya'u dole wannan kuma ka neme shi ka san shi in kana so ka iya karatu na alqur'ani kuma ka san luga da kyau dan ka gane inda ka dosa in ba ka so kuma ka huta awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin kuna babaki wato tunatarwa ta zo muku min rabbikum daga wajen Allah ubangijinku an ce rabba shine al-khaliq al-malik al-mudabbir bai ce min Allah ba dan ku gane wanda ya turo din nan shine ubangijinku ala rajulin minkum wato ala rajulin minkum ga wani mutum daga cikin ku ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce nan an yi hasukin lisan ala lisani rajulin minkum daga har ta hanyar harshen wani daga cikin ku tun ba mu cewa saman harshe wani daga cikin ku a yaren Hausa ko kuma ala bi ma'ana ma'a kenan an ja'akum dhikrun min rabbikum ma'a rajulin minkum tare da wani mutum wanda yake yana cikin ku wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi wannan ala rajulin minkum wato ala ala babiha kenan shi ja'a din nan bi ma'ana anzala kenan dhikrun anzalahu Allahu ala rajulin minkum Allah ya sabkar da wannan daga wani daga cikinku, kalima ta rajul tana nufin mutum, minkum daga cikinku, waɗansu malamai suka ce min wannan bayaniya ce, wasu suka ce a'a min tabi'idiyya ce, tabi'idiyya ai huwa min ba'dikum daga sashenku yake, ko kuma wasu suka ce jinsiyya ce, ta dullu alal jins, ai min jinsikum shi annabin nan jinsin ku ne ba daga jinsin aljannu ba, min ba'dikum kuma daga sashenku ai daga cikinku yake kun san shi. ina fata an fahimce ni saboda bi saboda canzawa harafi da ma'anarsa tana iya canza ma'ana rajul namiji malamai suka ce wannan wato abin nan abinda mutane suke mamaki Allah ya turo mutum ya zamanto shine manzonsa wannan qadiyya ce da kaga tun daga zamanin annabi nuhu ta, ta taso duk annabawa zaka iske ana musu hujjar cewa me yasa suke mutane a wato shi kasancewar manzo mutum ba shi ke nuna bai da wata falala ba tsakaninsa da mutane Allah ya rarraba mu mutane mi bai wasu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya an yi wani sarki an yi wani shugaban kasa an yi wani malami an yi wani manomi an yi wani likita an yi wani mi an yi wani mi baiwa ce Allah yake bayar da ita ga wanda yake so to dan haka kasancewa Allah ya ba wani baiwa bari ganin cewa shi mutumin nan wani wuri kafi shi to ai kuma ta wani wani fanni ya fika yau mun yarda da cewa dukkan mu muttafaqun alaihi turawa suna gaban mu amin a al'amuran duniya to me yasa ba mu ce su waɗannan mutane ne tamkar mu ba yadda suke rayuwa haka muke rayuwa yadda suke ci haka muke ci amma suna da wata falala ta al'ilimin duniya wanda ba mu da shi shi yasa muke zuwa wajen su ko mu koya ko kuma abin da suka kirkira na ilimin su mu je mu siya da kuɗin mu wannan shubha dan haka bata taso ba ka ce a mutum duk mutane ɗaya suke eh ɗaya suke a kasancewa su ƴan adam amma kuma suna da bambanci ta fuskoki daban-daban ina fata an fahimce ni shi yasa Allah yake ba mu labari a cikin suratu Ibrahim kafirai suna gaya ma annabawa wannan qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده mun yadda da cewa mu mutane ne tamkar ku amma kuma Allah yana yin baiwa ga wanda su cikin bayansa ka ce babu baiwa kai kake yi yau in ka faɗi kwanci baka da lafiya an ka kai ka likita kai ka san likita na da baiwar da baka da don in bai ma magani ba ka san da ka ta kari to dan me zaka ce babu baiwa amma mutane suna yadda da baiwa inda ta kama dole ina fata an fahimce ni gyaran mota an yarda da baiwa ne don in mota ka taɓa ci ba za ka iya gyara ta ba gyaran mashin haka mutane sun yarda da haka akwai baiwa cikin gyaran mashin amma ya ka zo wajen ilimi da karatu na addini sai mutane sai ba su da akwai baiwa ba yoshi ne aka haife shi to waɗanda kake kai ma mota suna gyara ma ka tambayi lokacin da aka haife su waɗanda suke gyara ma mashin ka tambayi lokacin da aka haife su likitan da yake yi ma magani ka taɓa tambayar lokacin da aka haife shi ka tambayi lokacin da aka haife shi idan wannan likitan bai tsohe ka ba sai ka ce a to tun da kai bayan na san haihuwarka ni tare da ni aka zo aka ɗarma armen mammakka don haka ba zan yadda kai mai magani ba amma saboda harka ta addini ita mutane suna da damu su yi abin da suka dama suka ce yaushe aka haifi mutum wannan ba hujja bace a kalli hujja da dalili shine kawai ba tsuha ba da abin da ya kama da haka Allah ya gane da mu to shedan yake tunzura mutane cikin waɗannan abubuwa ala rajulin minkum akan wanda daga cikin ku da ba haka suke cewa mutun mutun mutun me yasa manzo yake kaza wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura su dai mutun mutun bai dace a ce mutun ba shi yasa kasancewa dan adam kusa da kai idan Allah ya masa baiwa in baka da hankali ma'ana in baka tunani wallahi zaka fiturce ma Allah da yawan mutanen da Allah ya baki ma in ka zo inda suke rayuwa sai ka ce ba dauke su komai ba ina fata an fahimce ni yanzu zaka ji wani babban mashhurin malami in ka zo ka iske da yake rayuwa da mutanen sa sai kai sai kai mamaki in ka zo ka iske da malami yake rayuwa da matarsa sai kai mamaki kai kana nan kana ganin akramaka Allahu da rawani ita tana nan ma in ya shigo wani biribiri na take kallo ina fata an fahimce ni haka dan malami suka iske bai dauki ilimin da kima ba to shi yasa mafi kusa da masu kima da daraja wani lokaci suke asara a rayuwarsu ba su cin amfanin wannan baiwar dan ba su dauki baiwar komai ba bature shi ko a'a da baiwa yake aiki in kai baki kamar tukunya baki kirin in dai kana da kwanya kana da ilimi to kai nashi ne zai ma baka nationality ya baka kuɗi ya baka komai dan ya amfani da baiwar da Allah ya baka mu ko sai ka iske na kusa da kai yayanka babanka in Allah ya ma baiwa sai da cewa kai ba komai bane ai mun san shi ai nan ya tashi gaban mu to da ya tashi gaban ka me yasa baka tsere shi ba hayaniyar banza Allah ya kyauta to da wannan kuma malamai suke cewa nan kalima ta rajul wato kenan a cikin suratul suratu yusuf Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura bamu taba turo manzon face illa rijal face manzanni kaga na annafi wal isbat wanda ya nuna ba a taba turo annabiya ba mace an gane ko waɗansu da suke cewa maryam kamar annabi ya ce ina fata an fahimce ni don an ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ba an ce ya zo mata da sako bane ina fata an fahimce ni don wanga nasu ya nuna cewa ma arsalna min qablika illa rijalan to sai dai zaka iso wadansu malamai su ce to ai shi kalima ta rajul wato ismu laqabin ne mafhumul laqab afwan abinda ake ce ma mafhumul laqabin sun kace kullu ismin jamid dukkan sunan da ba a iya cirato fi'ili a cikinsa shi ake ce ma jamid ba mushtaqqun ba kana isma jinsin shin ismi na jinsi na aw isma jam'in ko ko ismi na jam'i na aw isma ainin ko ko ismu ainin na na zatin wani abu to wannan ba a samu mafhumul laqabi a cikinsa da'ifun ne sai in an samu dalili kamar misali yanzu an ka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam kalima ta muhammad mafhumul laqabi na don baka cewa wanda ba muhammadu ba ba manzon Allah bane in kai haka zaka kai ga kafirci to amma wani lokaci za a yi amfani da ita in an fahimci akwai wata sifa tare da ita in ji malamai ba ko da yaushe ake barinta ba kamar a cikin suratu wato abin nan suratul nur Allah ya ce wato rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun to kaga rijalun kinan sai aka ce mazaje su ne suke zuwa masallatai sai malamai suka ce to wannan duk da yake kalimar jami'a ce kuma mafhumul laqabi ne amma za a yi aiki da ita kenan masallaci asalin sa ya kamata ya je mazashi dalili kuma saboda mace mi mace matsayin al'aura take kenan asalin wajabcin zuwa masallaci ya wajaba akan wa ya wajaba akan maza su mata za a bar su domin mace al'aura ce kenan sai in za ta sa kayan da shari'a ta yadda da su ba za a saka turare ba kuma za a je wajen ibadar kuma babu wata fitina wadda ake tsoro ta zuwan su kamar yadda wasu nasoshi suka nuna na cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ya ce kada ku hana bayan Allah su je masallacin nan Allah ala ayyati hal dai don daliban ilimi ka diba cikin adwaul bayan fi idahi alquran bil quran na muhammad al amin shanqiti a karkashin wannan aya kadiba kuma cikin al iklil fi istinbat at tanzil na imam suyuti a karkashin wannan aya ya kawo bayani ga dalibai wadanda suke bincike sosai awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum kuna mamakin wato tunatarwa ta zo muku daga ubangijinku daga wani mutum kuma daga gare ku liyunzirakum dan saboda ya gargade ku liyunzirakum dan saboda ya gargade ku an gane ko waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan liyun zirakum da wali tattaku da wala allakum turhamun ko dai kasance tana da alaka da fi'ili ja'akum kenan ja'akum liyun zirakum wali tattaku wala allakum turhamun waɗansu kuma malaman tafsiri suka tafi cewa a'a kalima ta rajul ita ce take da alaka kenan rajulin liyun zirakum wali tattaku wala allakum turhamun to in mun ce ja'akum tana da alaka da ja'akum dama ba a samun aiki sai an samu wanda ya yi wanda ya aikin to kenan dan ka danganta waɗanga zuwa ga aikin ko ka danganta su zuwa ga wanda ya aikin duk dai tare aiki ba ka iya rarraba aiki da wanda ya aiki dole sai an samu wanda ya aiki sannan aiki yake bayyana mun fahimci wannan da kyau ko li yunzirakum manzon nan ya zo dan shi gargade ku to bai kawo mata ba li yunzirakum kum nawa damiri ne nawa na maza to ina mata ba a kawo su ba bai ce li yunzirakum wa yunzirkunna to wannan shi ake kira at-taghlib taghlib rinjayar da janibin maza akan janibin mata wannan shi a cikin yaren larabci da kuma usulul fiqh da alqur'ani in ka gama ana magana ta zo an ce maza ba aka mata ba to mata za su shiga ciki in kuma an ka maza da matan to an huta to lokacin da an ka maza aka kama mata mun huta lokacin da aka kama maza ta kai to nan za mu ce mata za su shiga ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da su matan ba sa ciki dan haka liyun zira kuma gargadin ya shafi maza ya shafi mata ba za ka ce annabi nuhu ba ya zo ne don shi ma maza kawai wa'azi ba haka nan bane liyun zira kum don ya gargade ku sai waɗansu malamai suka ce to a bayan wannan ina abin da za a yi musu gargadi da shi liyun zira kum don ya gargade ku ya gargade su da mi ya gargade su akan mi azaba Allah subhanahu wa ta'ala, kenan liyunzirakum azaba Allah subhana, ya gargade ku game da abin da ya shafi azabar Allah in ta zo, inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kenan nan dole sai ka gane akwai abin da aka shafe ko da cikin bayani wani lokaci zaka iske wani zai kawo shi. An gane ko amma ba zai faɗi cewa ba a cikin yaren larabci akwai shi. أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم دن يغرغديكو أنا غرغدين kafirai cewa su yi imani in bu su yi imani ba azaba Allah za ta zo sannan ana gargadin musulmi cewa su yi hattara da sabon Allah subhanahu wataala za ga wani yana cewa liyunzira a yi gargadi ga mutumin da yake mi ga mutumin da yake kafiri a'a gargadi bai keɓanta ga kafirai kawai ba kafirai ana gargadin su musulmai ana gargadin su kowa da dashi irin gargadin da ya dace da shi shi yasa Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim a gargadi wanda suke jin tsoron su hadu da Allah to kaga su wane da suke tsoron su hadu da Allah masu imani li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin kaga za a yi gargadi ga wanda yake yana da rayuwa na mumini ake ake nufi aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha an gane ko to dan haka dai takaita gargadi ga cewa masu imani kafirai da ake ma gargadi wannan fassarar ba mu cewa abin da mu sai mu ce akwai saura ka san ba a zahin cewa malamai sun yi kuskure liyunzirakum manzon nan ya zo liyunzirakum dan ya gargade ku wali tattaku saboda kuma ku ji tsoro an gane ko kalima ta ittaku asalinta iutaku ne domin waqayaqi wiqayatan sai aka ƙara alif da ta'un kaga qatala ya kashe sai a ƙara alif da ta'un a ce iqtatala walau sha Allahu maktatalu to waqayaqi sai aka ƙaro iutaqa aka ƙara alif aka ƙara ta'un ko an gane ko to sai aka ɗauki wannan wawan an kamar da ita ta'un sai ta koma ittaqa duk da yake a zahiri haka yake can kuma a wazanin ba za a canza ba sai a ce ala wazni ifta'ala wannan shi ma yana da muhimmanci wali tattaqu dan ku ji tsoro to a ji tsoro wa za a ji tsoro mi za a ji tsoro kaga abubuwan nan ba dole akwai maf'ulun bihi mahzufun zaka iya kaddara shi in kaga ma a ji tsoron Allah domin a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala ya fi zura wannan karara kazzabat qaumu nuhin al mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha ka ji shi maf'ulun bihi ko dan qur'ani ne kace sai ka yarda da wannan da wannan aya alqur'ani ce an gane ko waɗansu kuma malamai suka ce nan wali tattaku don saboda ku ji tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala don mi don Allah don annabi Nuhu ya ce wato inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kenan yayi musu gargadin azaba wanda za su zo kejin su ji tsoron wannan azaba li tattaqu azaballahi subhanahu wata'ala waɗansu kuma suka ce a'a shine su ji tsoron yinin da azabar za ta zo musu domin ya ce inni akhafu alaikum azaba yaumin azim anan duniya kenan waɗansu kuma suka kaddara cewa shine ranar tashin alkiyama su ji tsoron kiyama za ta zo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun waɗansu kuma suka ce za a ji tsoron wuta domin Allah ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin to duka waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba in ka ji tsoron Allah za ka ji tsoron wuta don ka yadda da akwai Allah kuma ya tattalin wuta sannan kuma za ka ji tsoron azabar Allah ta zo ma ko a duniya ko a lahira don haka za mu kaddara dai na farko a ji tsoron Allah duk abin da zai biyo baya na tsoron bayan tsoron Allah subhanahu wataala yake shi yasa in kana cikin littattafan tafsiri kada ka zo ka ɗauki tafsiri na ibnu jarir tsabari ko ka ɗauki tafsiri na wato imam abin nan al-qurtubi sai ka ga maganganu daban-daban sai ka rikice a wani lokacin duka in an haɗa su suna komawa ne zuwa ga abu guda akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu shine malamai su faɗi maganganu daban-daban amma a ƙarshe za su koma zuwa ga abu guda akwai alaka tsakankanin su to wani saka ce to wai wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza a ba kuskure bane tana yiwa kowa akwai inda ya kalla shi yasa ya fassara shi da wannan amma mutumin da bai sai da ake bincike ba a cikin littafin tafsiri sai ce ya ce a wai wani malami ya ce kaza wai wani malami ya ce kaza wai wani malami ya ce kaza to da tsoron Allah da tsoron azabar Allah da tsoron wuta da tsoron kiyama ai duka suna da alaka ne da tsoron Allah subhanahu wataala mun fahimci wadanda kyau ko wali tattaku saboda kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in mun fassara akan haka wala allakum turhamun sannan kuma wa'azin ya zo muku koko shi mai wa'azin ya zo muku la'allakum turhamun dan saboda bi dan saboda ai muku rahma ai jin kanku malaman tafsiri suke cewa musamman imam al-alusi a cikin tafsirinsa yake cewa nan liyunzirakum an kawo lamu ta'lil wali tattaku an kawo lamu ta'lil amma la'allakum turhamuna sai an ka kawo la'alla wadda take nuna abin kamar ba tabbas bane kuma nan ne ake magana kan mi kan rahama Allah subhanahu wataala imam imam al-alusi yace ji'a bi harfi taraji an kawo harfi taraji wanda yake nuna tana yiwa ala adati al-uzama akan al'ada ta manya masu girma fi wa'dihim game da alkawalin su cewa babban zai ma alkawali zai ce maka zan yi maka amma ba zai ce ma tabbas ba saboda tana yiwa uzurra su zo su yi yawa ko wani abu ya zo ya gitta sai a yi ƙoƙarin taɓa mutuncinsa domin in kana da ƙima mutane abin da suke so su ruguza ƙimarka shi yasa kaskantattun mutane za su yi aikin cuta dubu amma ba mai kallon su amma mutum wanda yake mai mutunci yana yin kuskure ɗaya sai kaga an yi ta a kansa an yaɗa ma duniya ta jiya ina fata an fahimci shi yasa babban mutum bai cika cewa zan yi maka ba rana kaza dole tilas zan yi maka sai ce maka na insha Allah ta'ala zan yi maka kuma ya san da yana da iko amma mutuncin sai yake kariya in dai Allah ya bashi iko zai yi amma saboda tsoron bakin mutane sai mutum ya ta tilasta kai ta tilasta ka sai kai masa alƙawari kuma in kai to ba zai maka wani uzuri ba da an samu dan canji kaɗan zai je yayin kokarin bata sunanka shi yasa waɗansu suke kokarin tunkuɗe yawan alƙawarin da ake kokarin su yi mutane saboda mutanen ba na gaskiya bane ko ko imamul alusi yake cewa aulit tambihi a'a da an kace la'alla dan tambihi ai fadakarwa ala izzatil matlub akan abin da suke nema ba wasa bane domin mi domin rahama Allah babu ce wanda za a samu hakan bagas la tahsabul majda tamran anta akiluhu lan tablugha al majda hatta tal'aqa as-sabira yace wa anna rahma cewa wato ita rahma manutatun bi fadlillah tana da alaka ne ta rataya in ji malaman zauri ko ta ratayu bi fadlillah da falal Allah subhanahu wataala fala timada illa alaihi ba za a dogara ba sai ga Allah dan haka rahama Allah dole za a neme ta ne a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya siffantu da sunaye guda biyu da ar-rahman da ar-rahim da ka bude alqur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim malamai sun tattauna akan waɗannan sunaye na Allah guda biyu waɗansu suka ce da ar-rahman da ar-rahim duka sunaye ne na Allah wanda suna nuna rahama ta Allah subhanahu wataala an tsaya ma'anar su guda waɗansu malamai suka ce a'a ar-rahman yana nufin Allah ya siffantu da rahama ar-rahim yana nuna kuma yana sadar da rahama sa zuwa ga bayinsa waɗansu suka ce ar-rahman mai gaman makyauta kamar yadda muke koyo cewa Allah yana da rahama a duniya wadda ta haɗa kowa da kowa kenan shi ar-rahman yana da alaka ne da duniya ar-rahim kuma yana da alaka ne da lahira ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a shi ar-rahman yana nuna Allah yana da rahma a nan duniya an gane ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya game rahamarsa ta game kowa da kowa shi kuma ar-rahim shi kuma ar-rahim yana nuna Allah ya yi rahama keɓantatta ga musulmai ko ga masu imani a duniya kuma ya yi rahama keɓantatta ga muminai a lahira don babu mai samun rahama Allah a ranar tashin alkiyama sai mai imani sai suka ce to tanan suka bambanta ina fata an fahimce ni akwai hadisi da suka kafa hujja da shi na Anas an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kira Mu'az yake ce ma Mu'az kana son in sanar da kai ala uallimuka du'a'an tad'u bihi kana son in sanar da kai wata addu'a wadda zaka yi addu'ar law kana alayka mithlu jabal uhud daina da a ce akwai bashi wanda ya kai wato dutsen uhud girma sai wanda ya zo madina yake sanin dutsen uhud dan tsawon sa da abin nan nashi yace la addahu Allahu alayk Allah zai biya maka wannan bashi qul kace ya mu'az ya kai mu'az Allahumma ya Allah malikal mulki Allah kai ne mamallakin mulki mulkin kanshi mallaka Allah ne dalili kuma tu'til mulka man tasha Allah kana bada mulkin ka ga wanda kaso wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana zare mulki ga wanda kaso wa tu'izzu man tasha Allah kana daukakar da wanda yaso ka buwayantar da wanda kaso wa tudhillu man tasha Allah kana kaskantar da wanda kaso bi yadikal khair alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai sai ka ce rahmanad dunya wa rahimahuma Allah kai ne rahmanad dunya mai rahama a nan duniya da ta shafi kowa wa rahimahuma kuma a lahira kai ne mai rahama kenan kai ne mai rahama ga muminai a nan duniya kuma kai ne mai rahama muminai a ranar tashin alkiyama sai suka ce to kenan wanda yake nuna cewa shi rahim ya ta'allaka ne ga masu imani a duniya da lahira amma shi rahman ya ta'allaka da masu imani da kafirai kuma a duniya kawai banda lahira wato tutihi ma man tasha kana bayar da su ga wanda kaso wa tamna'u minhu ma man tasha kana hana wanda kaso irhamni ya Allah kai min rahma rahmatan rahma wanda take ta musamman tughnini biha wato ar-rahmatu siwak wanda za ta wadatar da ni daga rahmar waninka wannan mun fassara kenan amma ina ganin wani sai ya ce to ai ya kamata a karanta wannan addu'a ba tare da an yi fassara ba saboda mu rike ta da kyau bashi yanzu yayi yawa zamanin coronavirus gidajen haya masu masu gidajen haya masu san halin da ake ciki dole ko ka ce ka matsa ma mutane sai dai ka fitar da su daga cikin gidaje baka da hakuri yadda addu'a take kenan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة سواك كاجد أدواتك da haka daga yanzu sai a kama eh a samu a gaida za a yi amma kuma sai in akwai imani an yadda da Allah zai yi fa ba wai kawai dan ka karanta ba sai in ka yadda da Allah zai yi din Allah subhanahu wataala zai yi maka duk da yake sun ce to suna ar-rahim a ce ya keɓantu da abin nan da masu imani suna ganin akwai kuskure don Allah ce inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim sai aka ce da su rahimkin a nan duniya ne amma rahimkin a can lahira yana da alaka ne da masu imani wallahu ta'ala a'lam dan haka dai rahama Allah ta keɓe ta game komai da komai sai wanda ya ƙi shiga cikin ta a ranar tashin alkiyama ya kiyan aiki to shine ba zai shiga ba rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adhabal jahim kaga sun ce wasi'ta kullu shay'in daga ba suka ce faghfir lil ladina tabu ba su ce faghfir lil ladina faghfir li jami'in nasi ba dan sun san Allah subhanahu wataala ba zai gafarta musu ba dan haka wala allakum turhamun dan saboda ai muku rahama shi yasa manzon yake kiranku ashe malami wanda yake da'awa tunda malamai sun gade annabawa abinda malamai suke bukata shine a gargadi mutane daga azabar da za ta zo wannan sharholiya da ake yi in azabar Allah ta zo duk za a manta imam shafi'i yake cewa wa dhammatul qabri tunsi lailatul arsi matsa guda ta kabari wanda zai yi maka in yammaca wato hanjin nan naka da awazan nan naka awazu to sai sun mantar da kai ranar da an ka kai ma amarya kun san da aka kai mutum amarya rana ce wanda wanda yake yana tsira da kare cikin tarihi ko to ran da an ka saka cikin kabari da da ya mace ka yadda ake cewa za su abin nan in suka mace sai sun shiga cikin juna kamar da hadisi yace takhtalifu adla'uhu to kana mantar da an ka kai maka amarya da haka duk abin da malamai suke bukata kenan in dai malamai ne na gari na Allah suna bukata a ji tsoron Allah ne kuma abin da suke bukata shine akai ga samun rahman Allah subhanahu wataala bayani na ƙarshe akan wannan aya shine cewa shin da aka jero waɗannan ababe guda uku waɗansu malamai sun tafi cewa jere suke an gane ko domin an kace li yunzirakum in an gargade ku wali tattaku sannan za a jin tsoron Allah domin in ba a yi gargadin ba ai ba za a kai ga tsoron Allah ba wala allakum turhamun sannan kuma ku samu rahama Allah to in kun ji tsoron Allah lokacin ne da ku samu rahama Allah amma da aka jero su ba ana nufin dole tilas ba sababiyya ce ma'ana dole in an samu wannan za a samu wannan domin da ya ce li yunzirakum faltattaqu fala'allakum turhamun kenan ya nuna cewa tabbas za a samu domin ba duk mutanen da aka yi ma gargadi ba za su ji tsoron Allah sannan ba duk mutanen da aka yi ma gargadi ba za su samu rahama Allah subhanahu wata'ala dole sai in an samu wannan ba da an yi gargadi ba ne za a samu tsoron Allah sai da yarda ubangiji subhanahu wata'ala kenan nan suna nan fil kharij haka suke suna bin juna shine abin da jamhurin malamai suka tafi a kansa cewa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma kuma ba shi ke nuna dan an yi wannan ba tabbas sai an samu wannan dan an yi gargadi ba shi ke nuna tabbas za a ji tsoron Allah ba an gane ko ba sababiyya bace amma wato suna nuna cewa jere suke in an samu wannan yana yiwa a samu wannan yana yiwa a samu wannan don da da an yi za a samu da da an yi gargadi za a ji tsoron Allah alhali ko mafi yawancin mutanen annabi nuhu wanda shine muke akan kissar sa a yanzu ba su imani ba Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil sai an kadan ne suka yi imani wali tattaku dan ku ji tsoron Allah wala allakum turhamun dan ai muku rahama wane ne zai rahamat Allah subhanahu wa ta'ala shine ke yin rahama ina fata an fahimce duk da ba a kawo fa'ilin ba to an san ko wane ne ake nufi ina fata an fahimce ni an ce turhamuna za a ji kanku wane ne zai ji kansu Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah kaji fa'ida in baka na shakka sai Allah subhanahu wataala ce fakadzabuhu فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين fakazzabuhu sai mutanen annabi nuhu suka ƙaryatar da shi domin zamiri na hu yana kuma zuwa ga shi annabi nuhu laqad arsalna nuhan ila qaumi ko kuma rasulun min rabbil alamin sun ƙaryatar da wannan manzo abu sa'ud a cikin tafsirin sa an gane ko kai kokari ka samu wannan irshadul aqli salim ila mazayil kitabil karim yace ajma'u ala takdhibihi sun yi ittifaki su kafirran ala takdhibihi su ƙaryatar da annabin Allah wal iyad billah fi da'wan nubuwa da yace musu shi annabin Allah ne wa ma nazala alaihi min alwahyi da abin da ya sauka a gare shi na wahayi alladhi ballaghahu ilaihim wanda ya isar da wannan sako zuwa gare shi wa anzarahum kuma ya gargade su yayi musu gargadi bima fi tadha'ifihi da abin da shi wannan wato wannan sakon nashi ya kumsa tadha'if daga wato abin da ke ya kumshe shi na yana cikin shi in ka ji an ce ta da'if ninkin ba ninkin kenan ko wastamarru ala zalika suka doge akan haka an gane ko wastamarru ala zalika hadhihi almudda suka dauki lokaci mai tsawo suna ƙaryatar da annabi Nuhu akan abubuwan da ya gabatar to dan haka bayan sun ƙaryatar da annabi Nuhu da'awar annabi Nuhu ta zo a cikin ayoyi da dama akwai sura ma musamman sunanta suratu Nuh ko ba haka ba sura annabi Nuh ta yi bayanin irin yadda ya gwagwarmaya kissa annabi nuhu ta zo cikin surori daban-daban kaga nan cikin a'raf muke in kace cikin suratu hud zaka iske kissa ta annabi nuh alaihi salam sannan kuma in kace cikin suratu shu'ara zaka iske kissa ta annabi nuhu in kace cikin suratul mu'minun zaka iske kissa ta annabi nuhu in ka tafi wato a cikin suratul qamar zaka iske kissa ta annabi nuhu an gane ko haka dai surori na alqur'ani daban-daban zaka iske akwai kissa ta annabi da wannan sura da muka bayani ta annabi nuhu sai ka dauki da'awa annabi nuhu da yadda ya ci karo da mutane ka dauki wato fasali daban-daban daban sai kai bincike in ma kai a jami'a kace ko a ina sai ka samu mi sai ka samu kasancewa ka dalibi wanda ya samu master ko magister ko doctora amma ba shike nuna ka zama malami ba sai ka ci gaba da karatu kenan kana iya dirasa ta da'awa annabawa gaba daya sai ka zo ka ɗauki maudu'i da awa annabawa a cikin alkur'ani ga inda suka samu ittifaki akan tauhidi ga matsalar annabi lutu wanda yake banta da ita mutanen sauran annaba ba su yi karo da wannan ba annabi shu'aib ya ci karo da matsala misali bayan ta tauhidi ta mi ta wato mudu da ake tauyewa sai ka kalli aujuhu shaba da aujuhu ikhtilaf in ka gana maka dauki annabi guda in ka gana maka dauki annabawa sai ka yi dirasa ina fatan kun fahimce ni annabi nuhu da ya sha gwagwarmaya in ka dibi ayoyin sai ka gaji cikin alqur'ani an yi gaba da gaba abinda ake cewa gaba da gaba ko ba shi bane sun kace ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ko ba haka ba haka kuma suka yi ta faɗa a cikin ayoyi daban-daban qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا هزوا كرشان آية كرشي دي سيدي كإن دي ياجي الدعاء يتي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله ككبر حد جدا جنسو يا جي تو شكرا دري تردام تعالى وأزي mu ko yanzu da ka fara wata biyu ko wata uku sai ka ji da an fara halbin ka da makamman nan na suka sai ka ga mutum ya aje ya yi abin gaske nan baka shirya ba da awa ba ka shirya wani lokacin za a ma da ke ka kai ka yi sa'a ba ba da ke ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadi ba hadisi na cikin sahihul bukhari salaja zurin aka zo aka azami shi yana sallah mahaifar raquma mai wari a makka a garin su inda yake da tacewa cikin yan uwan nashi dan haka da'awa ba aiki ne mai sauki ba Allah dai subhanahu wata'ala ya bamu hankulin dagewa har mu koma ga Allah fakazzabuhu suka karyatar da annabi nuhu fa anjaynahu sai Allah subhanahu wata'ala ce muka tseratar da shi ba wai da karyatar da shi ba da tseratar da shi lokaci guda domin fa'un wani lokaci tana zakkuwa littaqib tana nufin abu ya faru bayan wani abu kai tsaye domin in nace jaa muhammad fa ahmad ina nufin da muhammad ya zo kai tsaye ahmad ya zo amma in nace jaa muhammad thumma ahmad kenan sai bayan lokaci sannan na wancan ya zo amma in nace jaa muhammad wa ahmad to yana yiwa Muhammad shine ya fara zuwa yana yiwa Ahmad ma shine ya fara zuwa ita wawun ba tana nuna ma sun zo jere ba yana yiwa wanda aka faɗa ƙarshe shine na farko walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama to in ana sallah sujjada aka fara ko qiyaman eh alwawu la tufidu tartib dan haka sai an yi hattara kenan dai an dauki lokaci mai tsawo da tsakanin wagga fa'un fakazzabuhu da fa'anjainahu shekara 950 ɗari tara da hamsin akwai ba wai tana nufin kai tsaye ba ko mu ce fa'ul atfi ce atfi na an kai ko mu ce fa'ul taqib ce an yi atfi da taqib ba yana nufin da ƙaryata shi ba da zuwa azaba a'a bayan ƙaryata shi sai da aka yi shekara ɗari tara da hamsin walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa khamsina ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun da haka mai karatun lugawa kai hattara kaka ce za ka yi ta kurkwasa alkur'ani da lugar zalla a zo a samu matsala fa kazzabuhu fa anjaynahu sai muka tseratar da shi an gane ko wallazina ma'ahu fil fulki da waɗanda suke tare da shi a cikin alfulk wato ita ce wato jirganyar ruwa anan wallazina ma'ahu shine cewa malaman har da alkur'ani suke cewa a cikin suratu hud da suratul a'raf akwai wani tashabuh na kissoshi in ka ji an ce wallazina ma'ahu to a cikin suratu wato al'araf ne amma wallazina amanu ma'ahu to a cikin suratu hud ne in kana son ka bambanta tsakankanin su abu na farko kenan abu na biyu shi annabi nuhu anan yana da wallazina ma'ahu a can cikin suratu hud ba shi da wallazina ma'ahu kenan sauran annabawan su ne suke da wallazina amanu ma'ahu walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu nan ko wallazina ma'ahu wanda masu hadda alkur'ani su ne wannan take abin nan kuma hamba wanda bai hadda alkur'ani tun su da muna son mutane su kama wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi nan bi ake nufi waɗanda suke tare da shi domin ma'iyya tana da abubuwa daban-daban akwai wanda yake tare da shi ta kusa jiki matarsa tana tare da shi a gida guda ɗansa yana tare da shi ko ba haka ba amma nan wallazina ma'ahu ba ana nufin waɗanda suke tare da shi ba ta fuskar jiki ana nufin waɗanda suke tare da shi ta hanyar zuciya sun yi imani da abin da yake ɗauke da shi domin matarsa tana tare da shi a gida guda amma ba ta yi imani ba dalili kuma aya ta alƙur'ani ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ɗansa bai yi imani da shi ba alhali ko yana tare da babansa ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ma' qala la 'asima al yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin kaga ba a tsiratar da matarsa ba ba a tsiratar da ɗansa ba wannan shi yake nuna maka abinda ake nufi da maiya nan maiyatul iman imani ake nufi shi yasa a cikin suratul shu'ara yace wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin Allah ka tsiratar da ni da wanda yake tare da ni masu imani shine abinda ake nufi da haka dan babanka kana tare da shi baka yi imani da abin da yazo ba wutar jahannama zaka shi yasa duk abin da yake bata addini duk abin da yake bata kasashen mu da ba mu ci gaba ba danganta alaka ta kasancewa mutum yana kusa da mutum amma bai dauke da irin akidarsa kuma a ce dole mutumin nan shi za a ba wannan matsayi shi yasa turabu sai da wannan ba kwata kwata bature komi kusancin ka da shi yanzu shi a yasa suka bata addini sun ce dole sai yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba jagorancin addini ita ko annabta ba mulki bace balle kace dole sai dan gidan wane ko masarauta ita ce ake cewa in wane ya mutu za a ba dansa ko ba haka ba to annabi kuma ƴaƴansa maza ma gaba ɗaya tun yana da rai Allah ya karɓe su dan kan ma a yi zancen gado an zo an bata addini da wannan to haka duk wanda ya samu matsayi cikin addini in bai addini ba sai shaydan ya sa mai wannan abin sai ka iske mutum malami na ya riga ya gushe sai a ce ɗansa za a ba wurinsa to ɗansa tana yiwa bai da karatun ya za a yi haka ƙasashen mu sai a ce a'a dole wanda za a kawo wurin ba a kallon cewa yana da ilimin da zai yin wannan abin yana da amada da zai yin wannan aiki duk ba a kallon wannan sai a ce a tun da wani ya gushe shi za a kawo dole kasashen mu su koma baya dole yan shi a su bata addinin musulunci ta wannan hanya zancen dangantaka a jaye shi in ya cancanta ba matsala ɗanka in ya cancanta a bashi wuri a bashi yau jibi haramin makka masallacin makka da na madina koko ba saudiya ba ce ka taba ganin sarkin makka ya ba da sallah a masallacin makka ka taba gani kuɗi an bai da ko mulki to zancen qur'ani ake yi da ilimi dan haka kowa yana da bashi matsayi wanda Allah ya bashi amma mu nan sai ai kane kane sai kaga al'amari ya ya kiya don wannan shike kawo fitina wanda ake son a ba bai iya ba kuma son akai a kawo shi a sa shi gaba sai a ce su masu ilimin su bi bayan shi su mai biyayya haba jama'a Allah ya kyauta kadiba cikin littafin abin na Imam al-Mawardi adabud dunya wad din wani malami yace a'a a ashqabihi gharsan wa ajlihi billatan inji sha'ir in tai in nemi ilimi in sha wahala ashqa in sha wahala gharsan lokacin da nake da shan ilimi in nemi ilimi wa ajnihi dhullatan kuma in bada shi cikin kaskanci ni in je in yi malamai na biyayya in bude littattafai in wahala in hana ma ido na kwana wa ajnihi dhillatan kuma in zo in baka ilimi dana in koma karkashin ka yace idan fattiba'ul jahli mutum ya nemi kamar ya bi jahilci kad kana ahsana shi yafi dacewa domin bai dace ba kai ka sha wahala wajen nema kuma ka sha wahala wajen bayarwa wannan bai ko taso ba Allah ya muna mai kyau fakazzabuhu suka karyatar da shi wallazina wato fa anjaynahu muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirganyar ruwa kalima ta al fulk malamai suka ce da ɗaya da kuma biyu da uku da hudu da ɗari da dubu da biliyan da miliyar da ma ɗan akwai abin da an gaba haka duk in an gada ma a ce alfulk in an gada ma a ce alfulk ɗaya biyu uku hudu tana ɗaukar ɗaya tana ɗaukar fiye da haka kenan in ka zo sai ka tsaya ka duba ka gani ya zaka bambanta su ina fata an fahimce ni wani zai ce a to ya an kai to nan da an kace fa an jina huwa alladina ma'ahu fil fulki ka san dai jigan annabi nuhu dai ce ko to Allah kuma cikin suratul baqara ce wa ilahukum ilahun wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس da jirgin ruwa ko da jiragen ruwa don in ka ce jirgin ruwa kenan jirgin ruwa ne guda tal ke ɗauka abin da ke amfanin mutane alfulk na ana nufin jiragen ruwa da ka je kwaton ko ka je lagos ko ka je inda akwai gaban ruwa za ka gane ba jirgin ruwa guda ba ne da haka wato alfulku dai tana iya ɗaukar mufrad kamar nan tun da jirgin annabi nuhu ɗai ne wa ya suna alfulka guda ce yayi sannan kuma fil fulki wani lokaci alfulk tana iya ɗaukar jam'i kamar yadda muka kawo aya a cikin suratul baqara malamai irabi sun yi abubuwa daban-daban akan wajen fil fulki suka ce nan fil fulki fi tana iya ɗaukar at-ta'lil mun tseratar da shi fil fulki dan saboda jirgan yadda yayi da ba dan ita ba da sun nutse ana fata an fahimce ni ita ce auto ta Allah automatic kun san akwai mota da bature da ake ma auto ko to jirgan ruwa ita ma automatic ce ta Allah wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim da an ce bismillah ya rasul tafiya ta yi mursaha kuma za su tsaya bismillah auto ce ko ba auto ba dan haka dai filfulki waɗansu sun kaddara shi cewa yana da alaka ne wato allamu lamu ta wato fi tufidu ta'lil kamar da cikin hadisi wata mata ta shiga wata fi hirratin saboda wata musta sannan kuma waɗansu suka ce a'a filfulki yana da alaka ne da anjainahu ai anjainahu filfulki mun tseratar da shi wato wato abin nan da jirgin ruwa waɗansu kuma suka tafi cewa a'a wallazina ma'ahu ana iya ɗauka shi yana da alaka ne da wato istiqrari wanda an ka fahimta a cikin fi domin ita fi tana nufin al'istiƙrar ma'a tana nufin al-musahaba kenan wato mustaƙirri na filfulki ko mustaƙirran filfulki ko musahibi na filfulki domin ma'a tufidul musahaba zance ne na malaman luga saboda kar ya zamanto kalma an barta wani mutum ya zo ya ce to ai ba a fahimci wannan kalmar daga ina ta samu asali ba wallazina ma'ahu fil fulk waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa ashe ilimin kere-kere alqur'ani yayi bayanin sa kafin mi kafin yanzu kaga jirgin ruwa annabi nuhu ashe tun wancan lokaci yana da ilimin kere-kere jirgin sama kuma daga baya Allah ya bada ilimin amma ilimin na Allah ne kayan da ake hadawa ayi abin na Allah ne Allah ne ya ba su wannan ilimin su ba halitta ne suke yi ba a'a hada abin da Allah ya halitta ne suke yi su samu wata fa'ida za su kalli wata halitta ta Allah jirgin sama an kalli mi an kalli tsuntsuko kwamfuta an kalli kwakwalwar ɗan adam shi yasa aka yi ta mota mai ɗaukar kaya an kalli raƙumi haka ne duk wani abu da zaka an yi akwai wata siffa da wata halitta da suka kalla da ita suka yi wannan abin da haka su ba halitta suke yi ba wallazina ma'ahu fil fulk muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirganyar ruwa wannan jirganyar ruwa Allah ya faɗi sifofinta a cikin alkur'ani da yadda aka yi ta wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur ashe tana da alwah ina fata an fahimce ni su ne alluna wa dusur waɗansu malamai suka ce da abin nan kusoshi waɗansu suka fassara da manya-manyan yaggwai ko igiyoyi ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa lokacin da ta zo cike take wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki al mashhun ta cika tab ina fata an fahimce ni kaga sai ka dauki ayoyin da suka yi bayanin yadda annabi nuhu yayi ta ka samu ilimi kada ka tsaya wani wuri daya kana abin nan Allah subhanahu wataala ce innahum kanu qauman wa azraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu muka nutsar da waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu an gane ko na an kawo ba a ce da wane da wane ba saboda a nuna ma dalilin da yasa aka nutsar da su saboda sun ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wataala ayoyin da kuma suke bayanin yadda suka karyatar da abin nan ayoyin Allah diba cikin alkur'ani yadda annabi Nuhu ya tattauna da su ina fata an fahimce ni dan haka kuma Allah ya hada musu azaba wadda take mai hatsari ga dan adam domin wato lokacin da aka nutsar da su suna cikin ruwa ruwa mai suke da shi sanyi ko to da aka ba su an ka nutsar da su da abu mai sanyi ina aka yi da su wuta to hada zahi da sanyi yana da hatsari azaba ce mai radadi sai Allah ce min ma khati'atihim ughriqu an nutsar da su fa udkhilu naran kai kuma an kai wuta da su yanzu in ka dauko kofi wanga na kwalba idan ka zuba ruwan sanyi ya dauka sai ka cire ka sa ruwan zahimi zai sai ba da pass to misali na ne baka wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka abin nan ƙaryatar da ayoyinmu malamai suka ce to nan Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da bayanin tseratarwa akan nutsarwa alhali ko tseratarwa ba ta samu ba sai da an ka nutsar da su ina fata an fice ni ko ya zamanto da nutsewar tasu da tseratar da shi abubuwa ne wanda suna bin juna kai tsaye domin shi annabi nuhu an tseratar da shi ta hanyar shiga jirgin ruwa kuma ruwan sai da suka zo to ko da ya zamanto tseratarwar ai bai tsira gaba ɗaya ba sai da an ka halakar da su amma fara tseratarwar ta riga nutsarwa ina fata an fice ne amma kuma sun tafi tare amma saboda a gabatar da labari mai daɗi sai aka ce an tseratar da shi sannan aka je zuwa ga azabtar da su tare da cewa ko azabtar da su sai bayan an nutsar da su sun halaka gaba ɗaya sannan tsira ta cika tsira ina fatan kun fahimci abin da nake son da ce me yasa aka gabatar da wannan kalima akan wannan kalima wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka karyatar da ayoyinmu mata annabi nuhu tana ciki dan annabi nuhu yana ciki yadda aka nutsar da su kuma sai Allah ya faɗi ruwan sama da ruwan ƙasa na aka hada kaf fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna munhamir ruwa mai tsalala inji malaman zauri wa fajjarna al-arda uyuna ay wa fajjarna uyuna al-ard tamyiz muhawwal an al-maf'ul ko an gane ko muka buɗe ƙasa muka ce ita ko ta su sai aka yi gami kaf sama da ƙasa irin waɗannan ruwa suna da hatsari shi yasa lokacin da ruwan suka ƙare Allah ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin innahum kanu qauman amin su mutane da sun kasance wato makahi ko makafi inji kanawa wato amin jam'i ne na wato ami amin amiyun akwai bayani na kalluga kan wannan mas'ala sun kasance makafi ba ana nufin ba su da ido ba domin sun yi gaba da annabin su shi annabi nuh alaihi salam ko ba haka ba amma wannan ba yana nuna cewa ba su ba sa gani da ido na ana nufin makamta ta zuciya sun makamce da ganin ayoyin Allah alkauniya waɗanda suke nuna akwai Allah sun makamce akan ayoyin Allah ash-shar'iyya waɗanda Allah ya turo annabinsa kuma suka kauce musu akwai sauran lokaci to an ce mini lokaci ya matso kuma mun to mu yi bayani kan mas'ala wannan wanda ta bijiro game da al'amarin turawa kasar faransa game da abin da take yi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma akwai muhadara da muka gabatar a gidan tv na bonfere yan uwa za su yi kokari su kalle ta kuma su saurare ta tana nan saman whatsapp abin da dai za mu ce akan wannan mas'ala shine cewa lokaci yayi ko ka koma kotan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka koma kote layi na kafirai ka bi kafirai babu wani wuri wanda zaka babu tsakiya ko dai ka koma tare da annabi don mu muna tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar abin da yazo da shi kuma muna fatan mu mutu akan tafarkin sa ina fata mu ce kuma muna fatan Allah ya tayar da mu tare da shi kuma wanda duk bai bi shi ba a nan duniya don can ya ce lahira ya gane shi ba ta ko taso ba da haka ka zaɓan makanka in nan za ka yi ka yi in kuma nan za ka yi ka yi kuma ƙaryarsu ta ƙare domin mi domin kun ga irin abin da yanzu shugaban ƙasar su ganin aljazira da ana masa bayani yana cewa a'a shi ba haka yake nufi ba kaza kaza kaza kaza kai da ka fito kace ka ba da izinin ayi kuma za ka dawo ka ce ba haka kake nufi ba soki burutsu ne Allah ya tawaka abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh